إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da wannan darasi mai albarka na aljamu bain sahihaini na Yahya ibn Abdul Aziz al Yahya hafizahullah wannan shine darasin mu na 13 a cikin wannan littafi mai albarka mujalladi na uku zamu ci muna na kira muna cikin kitabul jihad zamu tashi babi na gaba a cikin kitabul jihad malike cha babu fadl man jahaza ghaziyan am khalafahu bi khairin babi mai magana akan wanda ya kokari ya shi yadda ya mamaita hiya yaki ya mushi tanadin kayan aiki da kayan jihadi ko kuma ya tsare mushi gida ya tahiyo jihadi malaka hadisi na farko ke ta an zaid bin khalid radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد خزى خالد زيد بن خالد yake cewa annabin Allah yana cewa man jahaza ghaziyan duk wanda yayi kokari ya tanadan mu mai tahiya yaki ghaziyan ismu fa'il ne wanda ya wanda ya kokari ya shirya ya tanadan mu mai tahiya yaki fi sabilillahi kayan tahiya yaki faqad gaza yana da lada kwatankwacin wanda ya tahiyo yaki wa man khalafa ghaziyan fi sabilillahi wanda ya tsare ma mai tahiya yaki ya tsare mishi gidan shi ya kula mishi da iyalin shi ya kula mishi da dawainiyar gidan shi har ya je ya dawo bi khairin da abun ayyuka na alkhairi fa kad gaza shi ma yana da ladai wanda ya yaki to kaga wani hadisi yana karantar da mu falalan mala yace falala ce ga wanda yayi kokari ya shirya ya tanaji mai tahiya yaki wanda ba ka da halin tahiya yaƙi ko za a tahiya ba ka cikin masu tahiya kana da cikin masu uzurin da an ɗauke musu tahiya ko kuma kai ba ka iyawa ko kuma ba ka ra'ayin ka tahi amma sai kai ƙoƙari wanda za ya tahiye sai kai ƙoƙari ka mushi tanadi to kai ma kana da lada kwatankwacin wanda ya je yo yaƙin fi sabilillahi haka duk wani aikin alkhairi ba sai yaƙi kaɗai ba duk wani aikin alkhairi wanda kai ba ka iya zuwa ko ba ka cikin ahalin masu tahiya su yi wannan aikin amma ga wasu masu tahiya sai ka yi ƙoƙari ka tanadan musu abubuwan tahiya to wannan kana da lada kwatankwacin wanda ya je ya dawo mun fahimta wannan aiki alkhairi aka ce aiki alkhairi umuman ne tanadin da za ka mishi misali in za a taya wa'azi sai ka tanadi abin da abinci ko ka tanadi mota ka bada ko ka zuba mai ko ka ɗauki ɗawainiyar tahiye ko ka ɗauki malami ka kai shi wani ƙauye rika koyarwa ka ɗauki nauyin shi kaga wannan jihadi ne ya ɗaukar kalmar Allah to sai ka ɗauki nauyin shi ya shi ya diya wannan ɗawainiye to wannan faƙadar gaza kai ma kana da lada kwatankwacin yadda wancan ke yi haka ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi yana son ya je yiwu karatu ka ɗauki nauyin shi ya je yiwu karatu ya dawo ka biya mai ɗawainiyar tahiya ka biya mai ɗawainiyar karatu wannan kai ma ka yi jihadi fi sabilillah mun gane malik annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man khalafa gazin wanda kuma ya tsare mu mai tahiya yaki gidan shi ɗawainiyar gidan shi kace ka dauki kaga nan wurin kaga abubuwa guda biyu ne in baka dauke mai tahiya yakin ba sai kace tahi gidan shi ci da sha ka dauke har ya dawo wasu matsalolin gidan shi na zuwa asibiti da wasu abubuwan da ake bukata a gidan shi ka ɗauke har ya dawo kaga wannan kai ma kwafa da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man khalafa ghaziyan wanda ya ɗauke ɗawainiyar wanda ya juya baya tafi kai ka ɗauke nauyin shi to kai ma ka yaki fi sabilillah haka ɗalibin ilimi yana son ya tai karatu amma ba ba yadda za ya bar iyalin shi sai ka ce ka tsare mai gida mun fahimta ko kun maraya wanda mahaifin shi ba ya da halin da za ya zuba mai karatu kai sai ka ɗauki nauyin shi ka zuba mai karatu duk wannan abubuwa ne wanda ya kamata masu kuɗin mu rika lura da irin wannan ko ɗalibi gaya ga ilimin ga karatun yayo amma babu makami bai da littafi sai ka sai littafin ka bashi to duk wannan ka taimaka wurin ya ɗaukaka kalmar Allah fi sabilillah mun fahimta na ibnu usaymin ya ce a kofa ta alkhairi duk wani aikin alkhairi wanda kai baka cikin wanda za yi sai ka ɗauke nauyin aje a yi to kana da ladan wanda ya je wannan aikin fi sabilillah in ka ɗauki nauyin ɗalibi ya je ya karatu ya dawo kaga duk abin da zai karantarwa ilimin shari'a duk abin da ya karanto na ilimin shari'a zo karantar da al'umma sadaqatu jariya ce gare shi da yake isar da ilimi to kai kuma kai ma kana da ladar sadaqatu jariya nan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man dalla ala khairin ka fa'ilihi duk wanda ya nuni akan ayi aikin alkhairi kamar wanda ya aikata shi to duk wannan kofa ce wadda ta kamata mu yi kokari mu zuba kuɗaɗen mu sannan za mu ganin cewa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana tafiya yaƙi wani baya da hali amma sai ba da doke shi ce a hau doke shi a tahi mun fahimta ko kuma ya ɗauke nauyin ka ka tahi abincin gidanka ko kuma kuma ya ɗauke ka je ka yaƙi fi sabilillah duk wannan haka ne malami ya ce yana son ya tafi wani ƙauye yana son ya je ya kwanakai can saboda jahilci da ake can yana son ya karantar da mutane can al'umma amma in ya tafi gidan shi akwai matsala sai ka ba shi guziri kuma ka ba shi abin da za a bari gidan shi wannan yana daga cikin man shahaza gaziyan saboda ne kofa guda ce kofa alkhairi duk abin da ake yi na alkhairi wanda wani za ya tahiya ya yi ba ka da halin tahiya ko kuma kana da halin amma kai ba ka zuwa sai ka ɗauki nauyin a tahi mun fahimta wannan akan wanda aka tahi da shi ban da shi to inda kai ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ga sahabbai nan za a ta haya yaƙi bai da halin wasu ba su da hali amma ya ɗauke nauyinsu mun gane kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa laysa ala du'afa ba babu matsala ga bayan Allah wa'anda masu rauni ne Allah bai aza musu na harjin da nauyin da za su iya tahiya yaƙi su zo su ce musu roƙe ka ka ɗauka musu ka ɗauke musu nauyin tahiya mun gane ka ɗauke musu nauyin iyalinsu ka ɗauke musu nauyin abincin da za su tahiya in aka ta yaƙin shi din ya sayi ba ma yadda abin da za ya ci can wurin ba yadda abincin da za ya ci can annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki nauyin wani sai annabi ya ce mishi ban da hali ban da halin da zan dauka nauyin kaga karan kai shi yana kokarin yadda za ya da kashi baranta na wani to haka in za a tsaya wa'azi misali ga wani yana son ya tayi wa'azi kashi ya shiga motar ka ko tahi ka dauki abincin shi komai da komai mun fahimta ko malami wanda an gayyace shi za zuwa yi wa'azi amma bai da halin tafiya sai ka ɗauke na wani shi kai za ka tuka shi da motar ka ka je ka kai shi wurin wa'azin nan ya je wa'azi ya yi bayani dan kalmomin ɗaukar kalma Allah ne ya bayani kuma ya dawo duk wannan yana daga cikin man shahaza gaziyan mun gane sai babi na gaba babu istimrar jihad ila yawm al-qiyama babi mai magana akan cewa jihadi kofa buɗe ne har ranar tashin alkiyama عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤذي ولن تزال أم هذه الأمة وفي رواية من أمتي أمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم وفي رواية ولا يكذبهم ولا من وما من خزلهم حتى يأتي أمر الله وفي رواية ولا يزال هذه الأمة مستقيما مستقيما حتى تقوم الساعة hadisi daga Muawiya Allah ya kara mishi zake cewa ya ji annabin Allah yana faɗa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din duk wanda Allah ke san shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini yufaqihuhu kalmar fiqhu nan wurin fahimta Allah ya fahimtar da kai addini alkhairi ne yake son ka da shi mun fahimta ba ana nufin ba duk wanda Allah ke san shi zai fahimtar da shi ilimin fiqhu ilimin fiqhu tahara azumi zakka a'a addini ilimin addini sai ka gabawan Allah Allah ya sanar da shi ilimi na shari'a bangaren aqida bangaren fiqhu bangaren komai da komai to shine fahimta ta addini ka fahimci addini wani Allah subhanahu wataala bai bashi wannan ni'ima ba yana shi yana gani amma ga yanayin cikin rayuwar shi cikin jahilci amma kai sai Allah ya zabo ka ashe mafhumul mukhalafa wanda Allah bai sanar da shi addini ba Allah bai san shi da alkhairi man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ke san shi da alkhairi sai Allah ya sa ka fahimci addini ka ganka kawai kowane lokaci kana neman fahimta kana neman sani na addini mun fahimta wani yana san hankalin shi kwance yake ji amma kuma ko dahara bai iya ba ko tsarki bai iya ba da ya kabbar sallah za ka gano cewa wannan bawan Allah yana da naƙasu ɓangaren ilimin addini bai san addini ba mun fahimta to kaga in kai Allah ya zabe ka ka ganka bisa hanya addini to Allah ne ya zabe ka yana son ka da alkhairi mun gane wasu malaman suka ce fiqhu fi dini nan wurin ilimi fiqhu fi dini nan ilimi mun gane ba ilimin addini ba a ilimi ka zanto ka san ilimin addini gaba daya ta bangaren jami'i shawalib ka san alƙur'ani ka san ma'anar shi ka san aƙida kana da tatacciyar aƙida irin aƙidar da Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a ka san yadda za ka bauta ma Allah ka san umarni ka san hani to kaga wasu malaman suka ce a Allah subhanahu wata'ala yana sanar da kai ilimin shari'a wasu kuma suka ce Allah subhanahu wata'ala yana sanar da kai addini akwai bambanci ga ilimin shari'a da ilimin addini akwai bambanci wannan malami ne Allah ya sanar da shi shari'i shawanibu ilimin shari'a kai kuma addini ne kake a aikace amma ba ka karance shi ba mun fahimta to kaga dukkan in ka samu kanka gaba ɗaya ka samu ka haɗa wannan abubuwan guda biyu to kaga Allah subhanahu wataala na san ka da addini yana san ka da alkhairi afwan Allah ya sanar da kai ilimin shari'a ɓangaren addini ɓangaren alƙur'ani ka san alƙur'ani ka san ma'anar shi ka san fasarar shi mun gane sannan ɓangaren aƙida kana da tasacciya aƙida sannan kuma wurin ibada ka san yadda za ka ka bauta ma Allah to kaga wannan Allah ya sanar da ka aji Allah yana son ka da alkhairi shi yasa ya za ka musu wannan hanyar amma wani za ka ganin cewa ga yana yana ibadai amma bai san yadda yake ibada ba saboda bai je karance ta ba wani kuma Allah ya bashi ilimin da ilimi yake yi sai da ya karance su annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ma ana qasimun nake cewa ni mai rabawa ne wallahu yudi Allah shi ke badawa ni kawai ni mai rabo ne in kasa in ba wancan haƙin shi in ba wancan haƙin shi amma wanda ke badawa Allah ke badawa kako zargi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wancan ya hana wancan a mai badawa shine Allah ni kuma ni mai rabawa ne kawai annabi ke cewa walan tazalu hadhihi al-umma walan tazalu hadhihi al-umma wannan al-ummai kalmar umma malamai sun mata fassara dukkan inda zaka bincikawa idan ka yi fassara al-umma ita ce al-umma da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwa tare da ita kuma ya karantar da ita ya karantar da ya karantar da su addinin sunna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi wane ne umma yake cewa ma ana alaihi al-yawm wa ana ashabi wa ana wa ashabi al-umma ita ce al-umman annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimta kenan in aka ce al-umman annabi sallallahu alaihi wasallam kofa buɗe kowa da kowa a abu wanda ke bisa addinin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya san aqida yana bauta ma Allah shi kadai ba ya hada shi da wani wurin wata sannan kuma ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya san la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana bauta ma Allah shi kadai ba ya hada shi da wani wurin bauta sannan kuma yana yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya to annabi ke cewa wannan al'umma ba za ta gushe ba tana bisa alkhairi wata ruwa yake cewa min ummati daga al'umma ta ummatan a samu ta qa'imatan ala amrillahi tana bisa al'amarin Allah tana bisa umarnin Allah la yadurruhum man khalafahum duk wanda ya saba musu ba zai taba cutar da su ba wa fi ruwatin wala man kazzabahum ko wanda ya ƙaryatar da su wala man khazalahum ko wanda ya tozartar da su hatta ya ati amrullah sai al'amuran Allah ya zo kenan tun daga harkon addini har zuwa ina annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa har sai Allah ya kawo al'amarin shi yaushe ne Allah za kawo al'amarin shi yaushe ne Allah za kawo al'amarin shi, yawa an ce tashin alkiyama. Eh? Kowa zai ce ranar alkiyama, a'a, lokacin da nasara ta zo, mun fahimta, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma ta za- ba za ta goshi ba tana bisa kan alkhairi har lokacin da Allah ya kawo alkhairin shi Allah ya kawo al'amari- al'amarin shi alƙashin wani hadisi maganin malamai cewa ƙar- al'amarin Allah zai zo kafin tashin alkiyama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa al'umma ta alkhairi wadda ke cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai dauke kowane mummuni kafin tashi alkiyama sai a bar ashrarin nas gare su ne alkiyama za ta tashi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin cewa za a dauke kowane mummuni ƙarshe ashirarin nasu za a bari gare su na za a tashi alkiyama to kaga wannan yaushe ne al'amuran Allah zai zo tashi alkiyama kenan mun fahimci da hadisin yake na'am kenan wannan ya nuna cewa kohon jihadi bude take har lokacin da Allah zai kawo al'amarin shi wa fi ruwatin wala tazal hazil ummata mustaqiman wannan al'umma ba za ta gushe ba tana miƙe tana bisa addini tana bisa istiqama hatta taqumu sa'a har sai ranar alƙiyama har sai tashi alƙiyama ya zo to kaga wannan ruwaya Imam al-Bukhari kadai ya fitar da Imam Muslim bai fitar da shi ba ruwaya da cewa al'umma ba za ta gushe ba bisa alkhairi mun gane tana bisa istiqama har sai ranar tashin alƙiyama mun fahimta wannan hadisi yana karantar da mu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu cewa idan akal Allah ya soka da alkhairi Allah ya eh, yana yana son ka sai ya karantar da kai ka gan ka bisa hanyar addini kuma wannan na nuna mana cewa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin alkhairi mafificiya al'umma Allah subhanahu wataala ya fifita al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wurare da dama mun karanto wannan mun fahimta kaɗan daga cikin falalar da Allah ya ma wannan al'ummai wadda bai ma wata al'umma ba babu al'umma da ta samu wannan falalar in ba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ya, ya mun karanta hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa uditu khamsun lam yu'ta ahadun min al-anbiya qabli an bani wata falala wasu abubuwa guda biyar ba a taba ba wata al'umma ba wani annabi ba kafin ni wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke da wannan falala da shi da al'umma shi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai ke da wannan ke da wannan falalai abubuwa guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace an bashi na farko yace udaitu shafa'a an bani ceto babu al'ummar da aka ba ceto in gane waje ilayatul ardi masjidan wa tuhura an samu na ƙasa ta zanto masallaci kuma mai tsarki zan iya sallah da inda na ga dama in share ƙasa kawai in sallah sannan kuma wannan ƙasar zan iya taimama da ita babu al'ummar da aka ba babu annabin da aka halitta ma wannan ya yi taimama in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma duk inda kake zaka share ƙasa kana cikin gona kana noma zaka share wuri kawai kai sallaka mun fahimta annabi ke cewa uhillatil lil ganaim an halatta mana ganima babu al'umma da ta wuce al'umma da ta wuce annabawan da suka wuce idan suka je suka yi yaki suka samu ganima ya suke da ita ƙona ta suke yi bai halitta ka ci ba bai halitta ka ba wani ba kona ta ake amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya uhillat liyal ganaim an halatta mana ganima idan muka je muka yi yaki muka samu ganima an halatta mana mace ko ba haka bane ba annabi yake cewa bu'istu kullu nabiyyin bu'isa ila ummati khasa wa bu'ista ila nas amma wata wayan khafa annabi ke cewa an aiko ni kowane annabi ana aiko shi ga al'umma shi ne shi kadai annabi nuhu an aiko shi ga al'ummar shi gadai za ka yin cewa kowane annabi ana cewa wal qad arsalna nuhan ila qaumihi wa ila adi shi ma ila qaumi kowane ne akan al'ummar shi kadai annabi ke cewa ni kuma an aiko ni game ga mutane gaba ɗayan su mun fahimta annabi gaba ɗayan al'umma aka aiko shi shi yasa yanzu ba yahude dole in bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba yace a shi yahudancin shi yake kuma yahudanci a taura aka sauka musu kuma annabi Musa ne sai mu ce ka kafirta dole sai ka dawo ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimta haka ba nasare wanda ke kiristanci in ya ce ba ya bin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi annabi Isa aka aiko mai ko kuma injila aka sauka mai ta littafi sai mu ce dole sai ka dawo ka bi alqur'ani dole sai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa ga mutane ne gaba ɗayan su mun fahimta falala ta biyu ga Allah da Allah ya ma wannan al'ummai Allah subhanahu wataala ya ba mu labari cewa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za ta zanto ita ce shaida ga sauran al'ummomi ranar alkiyama wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah ke cewa mun sa ku ku al'umma ta tsakiya ce al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce mukarrama ta tsakiya baina ifrat wa tafrid al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam tsaka tsakiya take baina ifrat wa tafrid wasu sun yi guluwi sun wuce iyaka wasu kuma sun yi sakaci mun fahimta wasu sun yi guluwi sun kai annabawansu sun zanto alloli wasu kuma suka yi sakaci suka mai da annabawan abin wasa suka kashe annabawansu to al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu muna tsaka tsakiya muna girmama kowane annabi babu al'ummar da ke girmama kowane annabi in ba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba yahude bai yarda da annabi isa ba ba nasari bai yarda da annabi musa ba bai yarda da kowane annabi ba in ba annabin shi ba mun fahimta mu kuma ha mu mun yarda da kowane annabi Allah ya ce amanar rasulu kaga mun iman gaba ɗaya mun amine kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli duka mun iman da littattafai gaba ɗaya duk musulmin da a yanzu ya ce shi bai yarda da injila ba sai mu ce mimi ya kafarta saboda magana Allah ce dole kai iman da Allah dole kai iman da magana Allah mun fahimta yanzu kaga ba nasari bai yarda alqur'ani ba ba yahudi bai yarda da me ba bai yarda da injila ba bai yarda alqur'ani ba mu kuma fa mun yarda da alqur'ani kuma mun yarda da at-taura mun yarda da injila mun yarda da zabura mun yarda dukkan littattafan addini da littattafan da kutubu samawiyya mun yi imani da su mun yarda mun fahimta to kaga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam tsaka tsakiya take wadda al'umma ce wanda Allah ya zabe ta tana tsaka tsakiya Allah zai shaida gare mu wai annabi sallallahu alaihi wasallam zai shaida gare mu mu kuma zan to mu ne shaida ga sauran al'ummomi game da hadisi ya tabbata mun karanta kitabul iman za a zuwa da annabi nuhu a sararin tashi alkiyama gaban al'umma gaba ɗayansu a tambayi annabi nuhu hal ballagta ka ka isar da abin da muka sakon da muka aika ka zuwa ga al'ummar ka ya ce ya isar al'umma a juyo a tambayi al'umma su ce ba wanda ma ja ana min bashirin wala nazir su ce babu wanda ya zo mana wa'azi to kaga sai a dawo ga annabi nuhu wa zai zanto shaida gare shi wa zai shaida wa zai da wa za ka kawo shi cewa ka aikata abinda muka aike ka sai ce al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu kuma za mu shaida mun karanta cikin qur'ani inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabla an yatiyahum adabun alim mun fahimta to kaga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wal umma ce tsaka tsakiya falalar da Allah ya yi al'ummanmu, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu idan najasa ta samu jikinka, za ka wanke ne, idan najasa mu haffafa ce za ka yi ruwa, su kuma al'umma bani Isra'ila sai dai tsaye mai, sai dai su yanke wurin. Kaga wannan falalar ce Allah ya mana, ya zaɓe mu ya karrama mu da wannan, mu sai dai mu yi tsarki mu wanke wurin su kuma sai dai su yi sai dai su yanke wurin mun fahimta to al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce mukarrama annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama za a tambaye shi annabi ke cewa Allah ya nemi zabi na a bani ceto ko kuma a sa rabin al'umma ta gaba ɗayan su yan aljanna ne Allah ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi a baka ceto ko kuma a sa dukkan al'umma rabin al'umma ka gaba ɗaya an aljanna ne rabi ne ba za ta shiga aljanna ba annabi sai yake cewa tarku shafa'a sai na zabi ceto saboda ceto za ka yi har ranka ya ya so mun gane har Allah subhanahu wata'ala ya kwanta maka da hankalinka ka koshi ka koshi amma in daga nan an ga maka rabin al'umma za su ga rabin fa mun fahimta Allahu a'lam sai babi na gaba babu malam yake cewa babu alkafir ya qatil muslim summa yaslim fa فيسدد بعد بعد ويقتل عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله الى رجلين الى رجلين يقتل يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب ثم يتوب الله على على القاتل فيستشهد hadisi abi hurairah yake cewa manzo Allah tsira da mutane su tabbata gare shi ya ce yadhaqullahu ila rajulaini Allah subhanahu wataala ranar alkiyama zai yi ma wasu bayan Allah dariya saboda wani abun mamaki ya qatul ahaduhum al-akhar dayan su zai kashe wani mutane guda biyu dayan su zai kashe wani yadkhulani aljanna su biyun kuma su shiga aljanna yaya hakan zai faruwa yuqatil hadha fi sabilillahi wannan zai kashe wannan dan yana ɗaukar kalma Allah fa yuqtal sai a kashe shi summa yatubullahu ala alqatil sai Allah ya yafe ma wanda ya kashe fa yastashhad shi ma sai shahada mun fahimta mutane na guda biyu da kafiri da musulmi an tsaye hilin yaƙi wancan kafirai ne wannan musulmai wancan musulmin yana yaƙar kafirai sai kafiri ya zo ya haɗu da musulmi ya kashe musulmi wannan musulmin da aka kashe ne matsayin shi ya yi shahada shi kuma wancan kafirin sai Allah ya mai gamdakatar Allah ya zaɓe shi sai ya musulunta ya kashe musulmi amma sai ya musulunta idan ya musulunta kuma sai ya shiga ya yi yaƙi shi ma sai a kashe shi shi ma yana ya yi mai ya yi shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce Allah zai ma wasu bayan Allah ya guda biyu dariya saboda abun mamaki ɗaya zai kashe wani amma kuma su shiga aljanna mun fahimta wani hadisi yana karantar da mu siffofin Allah subhanahu wata'ala daga cikin siffa Allah yana dariya mun fahimta wannan mu'tazilawa da mu'aqila sun ƙaryatar da wannan magana ma'ana sun nuna cewa Allah ba daga cikin siffofin tawaya ne ka siffanta Allah da irin wannan siffofin mu kuma yi imani Allah subhanahu wata'ala yana magana mun tabbatar da Allah subhanahu wataala yana dariya mun tabbatar da Allah subhanahu wataala yana da hannu yana da ƙafa duka wani alƙur'ani ya sanar da mu mun gane Allah yana da hannu yana magana yana dariya duka Allah ya sanar da mu nassi ya sanar da mu haka duk wanda ya inkarin ɗaya daga cikin wa'annan ya inkarin cewa Allah bayan wannan in ma ya yi inkarin cewa Allah bai siffantu da su ba kenan ka karantar da aya alqur'ani ka kafirta mun fahimta duk abinda addini aya ta sanar kai kuma kai inkare shi menene mu bangaren sunayen Allah da sufufin shi mu yi imani mu mika wuya idan ka idan kai inkarin ɗaya daga cikin wannan siffa ce ta aikin mai kafirci ka karanta da alqur'ani mun fahimta kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce Allah subhanahu wa ta'ala ya da haka yana dariya mun fahimta wannan kuma hadisi yana karantar da mu cewa Allah subhanahu wataala mai karamci ne ka kashe mutum ne hukuncin kashe mutum musulmi wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan da gangan ka kashe shi mun fahimta to amma sai Allah subhanahu wataala ya ga dama sai ya karrama ka ya saka tuba idan wani yana cewa kohatu tuba buɗe take duk abin da ka aikata na zunubi in ka tuba Allah zai yafe maka babu zunubi a doron duniya wanda za ka roƙon Allah ya yafe maka shi ka tuba ka bari ba ce sai Allah ya gafarta maka shi kuma wani irin zunubi mun fahimta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika Allah ba zai gafarta mu mai shirka ba in ya mutu yana shirka amma Allah zai gafarta mu wani abin da ba shirka ba kuma menene mafhumu mukhalafa wannan aya tana karantar da mu cewa duk abin da ba shirka bane ba in ka mutu kana aikata shi in Allah ga dama yana iya gafarta ma amma ita shirka ita kadai ce Allah ya kidi yace in ka mutu kana aikata ashe ko da shirka ne in baka mutu bisa ita ba ka tuba Allah zai gafarta mu mun fahimta kofar tuba buɗe take kamar yadda mai sallama rusul yake cewa wa tuqbalu tawbatu qabla al-gagara Allah yana karɓa tuba in dai baka zo gara-gara ba gargara shine idan mutum ya zo mutuwa mun fahimta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa ya qabalu Allah tawbatal abd ma lam yugargir Allah yana karɓar tuban bawa in dai bai kai gargara ba mun gane to gargara in ka zo wurin mutuwa to nan wurin Allah bai karɓa tuban wanda sai da ya zo mutuwa sannan ya Allah sannan ya tuba mun gane na'am wannan kuma hadisi yana karantar da mu cewa shahadan kafiri di ba wannan bawan Allah me ya aikata bai aikata bai daɗi bai aikata dogon aiki ba me ya aikata aikin shi kafirci amma da ya musulunta kuma ya shiga yaƙi kuma aka kashe shi kaga bai aikata wani aiki mai yawa ba sai yaƙi fi sabilillahi kaga sababin shiga aljanna bawa ashe yaki jihadi yin shahada ɗaya ne daga cikin sababin da zai sa mutum ya shiga aljanna mun fahimta sai babi na gaba babu la khair ma'qulun fi nawasiha alkhair ila yawm alqiyama babi mai magana akan cewa alkhair doki ma'qulun fi nawasiha alkhair Allah subhanahu wataala yana sa alkhairi ga goshin kowane doki yana sa alkhairi ga goshin kowane doki wanda aka keɓe shi a yakin da ai a tai a yakin fi sabila har ranar tashi a kiyama an urwatan an urwatul bariki radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala alkhairu ma'qulun fi nawasiha alkhair alkhairu kalmar khair ana nufin da abun hawa wanda ake taya da shi yakin fi sabilillah mun fahimta amma fassara shi da harshen larabci shi ne doki fassara shi da harshen larabci shi ne doki amma ana hadisi dabba wadda ake aka tanade ta dan aje a yakin fi sabilillah annabi ke cewa ga goshinta an rubuta alkhairi gare ta ila yawmin qiyama har zuwa tashin alkiyama akwai ruwaya da ta tabbata ruwaya ingantacciya cewa alkhairu maqulun fi nawasi alkhairu wan nail ila yawm alqiyama wan nail kalman nail na wurin muttafaqun alaihi bukhari muslim busu rawaito wannan an nail ba ma'ana duk abinda wannan dokin za a zuwa a nemo Allah subhanahu wataala zai rubuta mu mai shi lada har zuwa tashi alkiyama na ajr na lada wal magnam da ganima mun fahimta ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya karrama ruwaya da ke nuna cewa albarakatu fi nawasil khair albarka tana nan ga goshin dokin da aka keɓe shi aka aje shi wannan dan ayu yaki fi sabilillah albarka tana nan ga wannan dokin ma'ana ba ana nihin goshi wannan wanda kake sallah da shi ba ga goshin doki a ana nufin duk dokin da aka keɓe shi fi sabilillah to alkhairi da albarka tana nan gare shi hatta shin alkiyama waccan ruwaya da ke nuna ci annail duk abin da aka shi aka nemo da wannan dokin in dai ka riga ka keɓe shi ne dan fi sabilillahi to duk abin da aka shi aka yi na fi sabilillahi da wannan dokin mai shi wanda ya tanadi shi yana da lalashi a tashin alkiyama za ta tabbata a gare shi har sai an tashin alkiyama Allah mai sakamako mun fahimta ba ana nufin ba dokin zai dawwama har tashin alkiyama a ladar da ka samu tana nan dawwame a ran tashin alkiyama mun fahimta kaga wannan ya nuna ya karantar da mu falalan keɓe abin hawa don a yi aikin alkhairi da shi falalan keɓe abin hawa don a yi aikin alkhairi da shi kana da abin hawa sai ka keɓe wannan abin hawa ga yanan duk inda za a tahiya in dai aikin alkhairi ne a zo a ɗauka ga yanan cike da mai in mota ce in za a taya wa'azi ga ta nan cike da mai a ɗauka a tahi a je a yi ɗaukar kalmar Allah a je a yi wa'azi a tunatar da mummunai a shi inda wasu suna cikin jahilci a yi a karantar da su a hidda musu jahilci ga abin hawa na wurin ba sai kun biya kuɗin haya ba mun fahimta to duk dokin da aka keɓe dan a je a yi yaƙi ne a ɗaukar kalmar Allah to wannan mai shi yana da lafiya hadisi ya tabbata duk dokin da aka keɓe shi ba a zuwa ko ina da shi sai ɗaukaka kalmar Allah da abincin da dokin ya ci da bayan garin da dokin ya yi da hitsarin da dokin ya yi dukkan su lada ne wurin Allah subhanahu wataala wannan dokin mai shi yana ta samun lada ga yanan tsaye ba a tahi ba ba inda aka yi da shi zaune yake ana ta ciye da shi annabi ke ciya ciyawar da ya ci da bayan garin da ruwan da ya sha dukkan su lada ne ga mai shi to kaga doki alkhairi ne ga wanda ya keɓe shi don me don ɗaukar kalmar Allah to haka mota duk wanda ya keɓe mota ya ba da wannan mota don a yi aikin Allah ne kawai to duk aikin da aka yi da ita mai ita yana da lada wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai babi na gaba babu sabaq bainal khayl babi mai magana akan tsere wurin training na dawakai waɗanda za a tsaya da su yakin fi sabilillah mun fahimta an nafi an ibn umar radiyallahu anhu ma qala سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أدمرت فأرسلها بالحف... فأرسلها من الحفياء وكان أمدها سنية الوداع قال أبو إسحاق فقلت لموسى فكم كان بين ذلك قال سنة ميال ستة ميال أو سبعة ستة ميال أو سبعة حديث أبي أبي رافع حديث نافع wanda na fi ɗalibin Abdullahi bin Umar wanda mun sha faɗa maula Abdullahi bin Umar wanda kuma Abdullahi bin Umar shi ya ‘yanta shi kuma ya zanto ƙalƙashin shi kuma ya zanto babban ɗalibin shi ba Abdullahi bin Umar cikin manya-manyan ɗalibin shi babu kamar nafi manya-manyan ɗaliban Abdullahi bin Umar babu kamar nafi kuma shi ya ‘yanta shi mun fahimta nafi kuma malamin Abdullahi malamin wa Imam Malik kenan nafi yake cewa abdullahi ibn umar yana cewa sabaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna al-khayl annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsere ya sa dawakai sun yi tsere allati qad udmirat dawakai wa'anda aka dammara su idmar shine dabba a kibata abinci dan ka cikin ta yayi nauyi mun fahimta dabba a kibata abinci dan ka cikin ta yayi nauyi in cikin ta yayi nauyi ba ta yin tsere ba ta yin gudu mun fahimta shine tseren daga ina fa arsalaha min al-hafiya wa kana amuddaha saniyatul uliya saniyatul wada wuri ne a garin Madina Abu Isa kake cewa na tambaye Musa meye tsakanin hafiya da zuwa saniyatul wada yace kwatankwacin mili bakwai ko mili shidda to haka kaga dabbar da ba a bata abinci ba sosai ta koshi kaga ta yi gudun maili nawa maili bakwai wa sabaka baina khayl ladhi lam tudammar da zabbar da ita kuma aka yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wasu wa'anda su ba hana su cin abinci ba fa arsalaha min saniyatil wada wa kana wa kana amuddaha masjidin masjid bani zuraiq kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wadda ita ta ci dabba ta ci abinci sosai allati lam tudammar wadda ba hana ta ci abinci ba tsawon kudin da ta yi daga ina daga saneta wada zuwa masjidin bani zurak shi ma wuri ne kusa kusa ne da wasu kilo ɗaya ba yake cewa fa qultu fa kam kana bayna zalika qala milun aw nahu yace mili ɗaya kawai mili ɗaya kawai aw nahu ko kuma abin da bai kai haka ba wa kana ibnu radiyallahu anhu ma mimman sabaqa fihi ma fi fiha yana abdullahi bin umar yana daga cikin wa'ida na take cewa abdullahi bin umar yana daga cikin wa'anda aka yi tsire din Yana wannan ya nuna mana cewa kulawa da dabba a tanade ta don ta a mata tirenin don aka ta yaƙi akwai inda aka je gudu ne za a yi akwai inda aka je tahiya ce dogo tahiya to in ya zanto dabban an saba mata da yawancin abinci to dole sai an bata to kuma aka bata abincin ana iya tahiya masa hanya ta kasa mun fahimta to shi yasa tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa su rika tsire dan a rika wari dabbobi wa'anda masu kokari wa'anda da an ce nan yaki daga nan zuwa ƙasa kaza zuwa wuri kaza wannan dabba an yarda ita an san ta ya tafiya mun fahimta wani hadisi yana karantar da mu muhimmancin tanadin abin hawa don yaƙi fi sabilillahi wanda ya tanadi dabba ya kula da ita ya ba ta training duk lokacin da aka tashi komin dare a zo a ɗauke ta wannan shine wanda ya tanadi dabba don ɗaukar kalmar Allah kamar da hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa abun hawa guda uku ne doki wanda aka tanade shi ga mai su guda uku ne akwai wanda ya tanade shi ne don kawai ɗaukar kalmar Allah ya sau dokin nan ne kawai don ya ba shi training ya ba shi abinci ya ba shi komi da komi duk lokacin da aka tashi yakin fi sabilillah da zo a ɗauka ba don ya hau bane ba ba dan yi amfani da shi ba dan ɗauka kalmar Allah ne mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana da lada annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai na uku sai na biyu wanda ya tada da shi dan ya zanto sitir ne gare shi dan ya sitirta kanshi ya rufa ma kanshi asiri ya saye dokin shi ne dan duk lokacin da ya tashi bukatun shi ya biya ma kanshi bukata dan rufa ma kanshi dan sitirta kanshi mun fahimta dan bukatun kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na uku wanda ya tanadi doki ko abin hawa dan alfahari annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce shi kuma wannan yana da wuzur yana da zunubi ka tanade shi ne dan alfahari dan kai ma mummunai musulmai dagawa cewa ba ku da irin wannan kaga yana musulmai in an tashi yaki to shi yanzu na shi na alfahari lokacin da musulmai ke bukata a taimaka a bada abin hawa a dai ce banda da ya wannan kuma ga ya shirya shi ya tanadi shi ya mai training amma dan alfahari dan riya dan dagawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shi wannan da kudin shi ya sawo shi amma kuma zunubi yake dauka Allah ka tsare mu kaga wannan ya nuna cewa falalan yin yaki fi sabilillah falalan tanadin abin hawa in ka tanadin shi dan ka dan ayi dan me dan bukatar kanka ba dan ka bada fi sabilillah naka ne ka bukata to wannan annabi ke cewa wannan sitira ce ya idan ya rufa maka kanshi asiri ba tare da ya kaskantar da kanshi ba to wanda kuma ya dan riya shi kuma yana da ne yana da zunubi sai babi na gaba babu fadl mujahidina alqa'idin babi mai magana akan falallan masu zuwa jihadi fi sabilillah da wanda ke zama gida ba za su tahiya ba an zaid bin sabit radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah annabi sallallahu alaihi wasallam amla alaihi a jabir zaid yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi ya karanta mai yana rubutawa la yastawil qa'iduna min almu'minin har zuwa ƙarshe ala wal mushahidun fi sabilillah fa sha'ahu ibnu maktum sai abla bi ummi maktum yazo wajen huwa ya mudu ala alayya qala ya rasulullah sai ce ya annabin allah wallahi law la wallahi law astati'u al-jihad la jahadtu yace ya annabin allah inda na iya zuwa jihadi da nayi jihadi wa kana ama sai da bawan allah ya kasance makaho ne fa anzalallahu alaihi فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم سأن الله سبحانه وتعالى يسبق الدعاية غير أولي الدرر بند وإن دا سنة دا توتا نغاني وفخذه على فخذه زي دا يكي سوى تنيش تنابس تنياتا فسقلت علي حتى خفت ألا أن أن تر أن ترد فخذي أن ترد كنا أن تلوقشي كنا يكي سوى تنيش تنابس تنياتا har na ji tsoron kada ta ta cinya ta ta yi nauyi ina gudun katalan gwashi sun masuriya anhu fa anzalallah sai aka mashi sauki sai Allah ya saukar da ghairu ulul darai banda wa'anda ke cikin uzuri kamar yadda Allah subhanahu wataala ke ce wa'anda suka tahi yaƙi fi sabilillah da wanda suka zauna gida ba su yi ba yiwuwa su haɗu ɗaya ladan su ba ɗaya bane ba mun gane وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يستوي القائدون من المؤمنين عن بدر وخارجون الى بدر وعند اشكين ان وند اكاي شي فسر ابن عباس وعند ke cikin garin badar da kuma wanda wajen badar yakin badar kenan shi fassara wannan aya kenan wanda ya hita yaki fi sabilillah ba ɗaya yake ba da wanda ya zauna gida amma banda wanda Allah ya ba su uzuri kamar yadda zamu karanta hadisi malik ya ce man habasahu al-uzr عن الغزو وعند أزري يحنى سستياكي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال إن أقوام من المدينة خلفنا ما سك ما سلكنا شعبا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حسبهم حبسهم الوزر أنس yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su labari cewa an tahi yaƙi amma ana cikin yaƙin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu akwai wasu mutane aqwaman wasu al'umma bil madina a garin madina khalafana suna can sun zauna gida ba samu suka tsawo ba ma salakana shi'ban shib shine tsakanin dutse da dutse mun gane wala wadiyan kwari inda ruwa ke hitowa ke bi wurin dutse kenan babu wani wani rami da muke dira ko kuma wata kwana da muke shiga cikin duwatsu illa hum ma'ana fihi face suna tare da mu habasahum al-uzr sai da uzuri ne ya hana su sai tawo wani hadisi yana karantar da mu falalai niyya falalai niyya kyakkyawan niyya da kyakkyawan niyya ta zai iya samun ladan wanda ya aikata aiki mun fahimta wannan bayan Allah Allah subhanahu wataala ya sauka musu da uzurin da ba su iya ta yaki amma ga ya annabi sallallahu alaihi wasallam ana can ana yaki yace akwai wasu al'umma suna can uzuri ne ya hana su sauwa tare da mu amma ladan su kwatankwacin ladan mu kamar da ruwa ya tai bayani cewa ladan su kwatankwacin ladan mu mun fahimta to kaga cewa kuma Allah subhanahu wataala ya ce ba za a hada wanda ya zauna gida ba da wanda ya yi ba ya zo yaki kuma can wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladan su kwatankwacin ladan mu mun gane malamai ke cewa saboda me kyakkyawan niyyar su inda suna da hali kamar da Abdullahi ibn Maktum yake cewa inda yana iya tafiya yaƙi da yaƙi kaga har rantsuwa yawan annabi sallallahu alaihi wasallam law astati'u jihad la jahadtu yake inda zan ina iya yin jihadi da nayi wannan yana karantar da mu kyakkyawan niyya akan aiki alkhairi kwatankwacin niyyarka kamar da hadisi ya tabbata hadisi Abdullahi ibn Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum za ya kyakkyawan niyya man hamma bi hasanatin falam ya amalaha kaga wanda ya niyya aikin alkhairi da aikata ta ba falahu hasaratin kamila yana da lada cikakkiya fa in hamma biha fa amilaha annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi niyya kuma aikata ta falahu ashru hasanatin yana da lada goma ila sababiyatin ila azafin kasira in Allah ga dama idan ka mai in Allah ga dama ya bashi niki zuwa 700 da yadda kwatankwacin yadda kai niyyarka kwatankwacin niyyarka za a tsaya kaza ina da niyyar za na tsaya kaza amma ban sani ba shi yasa malaman suka kafa hujja da wannan hadisi cewa duk wani aikin alkhairin da kake yi sai uzuri ya zo ya hana ka kai shi kana da da wannan aiki kun fahimta wani uzuri karɓaɓɓe ya zo ya hana ka kana da da wannan aiki za a tsaya haya jihadi kai tsaye ana shirye-shiryen a tsaye jihadi sai wani uzuri ya hana ka baka tsaye jihadin ba kana da lada za a tsaya wa'azi kwatsam kun shirya za ku tsaya sai wani mani ya zo ya hana mun fahimta kana lada ko kuma wani aikin alkhairi wanda kake wanda ke yawan sadaka yana ba da sadaka dirana kaza yana ba da kaza dirana kaza yana ciyar da mutane to sai ran nan bai samu yayi ba da wani uzurin da mani ne wanda bai bari a yi wannan aikin to kana da wannan ladai mun fahimta wanda ke azumin alamis da litinin litinin din tana zauwa sai wani uzuri ya zo wanda dole ne likitan ka ya ce kanka saki kai kai azumi saboda matsalar ke gare ka cikin ciki ko saboda wata matsala karbabbiya Allah zai baka ladan wannan azumin ko da baka yi shi ba mutum yana tashi sallah yana tashi sallar dare bai iya tashi yau ya tashi da rashin lafiya in raka'a biyar biyar yake in raka'a sha bakwai bakwai yake in raka'a sha uku yake yi to wannan lokacin sai rashin lafiya ta kama shi ba ya iya yin ya raka abu da biyu kawai yana da ladan raka'a raka'an da raka'o'in da yake yi can wurin mun fahimta kenan wanda ya niyya nan wurin kaga annan annan sallallahu alaihi wasallam uzur uzuri ne hana su musu ba mun fahimta duk wani aikin alkhairi da kake yi malaman ka ce qabla al-mani kafin mani ne ya same ka kake aikata wannan mun gane amma da sharadi idan bai niyya kabai ba bai niyya yankewa ba mutumin da aka gaya mai yana da wata cuta wannan cutai tana hana yin azumi sai ce dole gauna bar azumi ba na kare kaga ya ni dacewa Allah ka tsare to wannan ba a rubuta mai ladan wannan mun gane bambancin su shi wancan yana azumi inda ya samu lafiya yau gobe litinin sai ya tashi da azumi wani kuma wani ciwo ne wanda aka san dogon ciwo ne wanda zai iya hana shi azumi daga nan sai ce daga yanzu ba na ƙara yin azumi ya yanke yin wannan ibada to wannan uzurin ba a rubuta mai lada nan ga ko da yaushe kai mun fahimta mun gane bambancin su kenan duk wani aikin alkhairi uzuri yana gittawa ya hana ka wannan aikin alkhairi in dai kana aikata wannan alkhairin kafin uzurin ya zo qabla al-mani kenan kafin uzurin ya zo to wannan uzurin zai sa a rubuta maka lada saboda me uzuri ne ya hana ka kamar da habasahum al-uzr uzri ne ana mun fahimta wannan zamu tsaya insha Allah idan akwai tambaya sai a tambaya amma mun tambaya sai mu yi da addu'a sai dai mun ja lokaci sosai da mutum tambaya azu tambaya ɗaya ba in akwai abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada shi abinda muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyara Allah ka bi ikon akan komai اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك